الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قلب الجلالة وشمس النبوة والرسالة آمين والهادي إلى الضلالة والمجيد من الجهالة صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك نعم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى ce waɗannan munafukai suna cewa ya kulu na suna cewa da in raji ana irin madinati idan mun dawo daga yakin tabuka zuwa madina da har ku yaya da matsala wannan tana yi
Allah Allah an gane ko shi sa alƙur'ani yake da wasu abubuwa kaga wannan kalmar Allah ne faɗa alƙur'ani amma su waye suke maganar kafirai da suke kulla maganar shi sa ake so in za ka yi tafsiri kai asbabul nuzul yanzu ka ce يقولون لئن رجعنا الى المدينه يقول الله يأتي كذا يأتي an gane sai ka ce Allah ya bai annabi labari kafirai sun ce idan muka dawo ilal madina din zuwa madina la yakun abdu min har azalla wa'annan maganar su Abdullahi ibn Ubay ibn Salah ibn Salul ra'asul munafiqina ta je da suke faɗa. In wanda in zuwa Madina lalle mu ne mafiya buwaye ƙarfin da za mu fitar da ƙasƙantattu. Wai muna fitar da suke cewa in sun dawo za su fitar da sabon manzan Allah. Suna ganin kamar a can sun ƙullo makirci iri-iri. Kuma a hanya ma da suka tafi, ai annabi ya nuna musu wata abubuwa. Abin da ma'aiki nuna musu, abu uku annabi ya nuna musu har san yakin kan muka an yi hanya doguwa an yanki daji dogon daji sannan annabi alaihi salatu wasallam ya gaya musu ya ce za mu je wato garin annabi saleh inda aka hallakar da mutanen annabi saleh inda Allah ya kaddama alaihim rabbuhum dinan zikin wannan wajen annabi ce idan mun je nan abu zai faru kaga kan aje annabi labarin za ku san da ruwa kan da taɓa ruwa iska za ta taso sai kun kwanta kan kowa ya tashi to ana tafiya sai taguwar annabi muhammad wacce ake ce mata kasuwa'a ke ta dangara daji don ke in annabi ya hau alfadalar nan guguwa to taguwar sai a ɗora mata kaya ta san ba da hakan ta ita kaɗai za ta tafiya ta sai ta gangara wani wani sai wata aya ce ta rike akalarta aka zo ana ta nema ana ta nema abun ba a gani ba sai irin wa'annan munafukan su ce "Ah, an ci da san gaibu amma da taguwar ta ta bata a dajin nan ya kasa cewa tana waje kaza ko ga abin da suke cewa wanda mutanen yanzu annabi san gaibu ba annabi ga Allah ba iyayensa suna wuta shike na magana ta su shike ba sa fice inda maganganai to yanzu wanda magana to a can ma an yi ba ga yi ana faɗa ba sai aka kace da annabi sai ne alkara sai ji a kunnansa sai ce wa rabbul ka'aba na rantsi da ubangijin ka'aba sai na gaya annabi izo da annabi sai annabi ce to ku dinga rabuwa da shi aliyu kaga kalla nuna kaga taguwar sai kanta a kwari a kwance shi ma ala aka yage mahi jabin da da baya da Allah ce kaga kawai sai ga ana keta dutse ana keta bishiya sai da idan ali yake cikin kwari wanda wajen zai kamar daga nan zuwa kan dala a ce a ce a ce a bayan kan dala abin ya ce ya Allah ce kaga kaga aliyu duk ba akwai gida zuwa ba da zuwa su to idan ali shi ma sai zama mai mu kai zama mu kashe su aka yaye bishiyar aka yaye dutsen duk idan abin ya shiga ƙarƙashin kwarin dutsen idan da ya ce alhamdulillah ya je samu wannan mukutabi ɗin ya ce kai kai ka ce annabi ya kasa gano ta ruwa da ya gaya mana inda take yau ya ce ai wuce ce wallahi sai ka ji ka san sai bi abi ya sallau ka ce wallahi in baka ji ba sai ka ji labarin kawai na sai kai maka fada ta ce yana annabi kuma kai ne amfanin ma ka biyo manzon Allah yake ka to da annabi kuma ka rika yi da annabi ka tabbar bala'in ba karami bane to to ga rago kwantota ya ga Aliyu da shi a tsaye da wuƙayi dole in kwanto taguwa Ali ce mu je gaban annabi suka je gaban annabi ya ce ya rasu da wanne faɗa dama wannan mu'tabi ibn qutayri shi yace kai kana annabi an ce ka san zaba amma ka ka da nuna zangon da kuma shi ka nuna ko mun je da shi ya kwanto ta sai annabi ce ko in garbuwa da wayannan wanda daraja annabi ta ba ta masa amfani ba imani ma ba zai ma amfani ba to kaga annabi ya gaya ma wannan kaga magana ta lalace wallahi ga sa a musulunci amma duk a kafirista muke Allah ka tsare mu. An gane, ku kaga wannan kenan. Aka je aka sarfe ruwa, ɗan ruwan bai fi cikin bokiti ba. Abin da manzon Allah ya tafi da shi mutanen Tabuka mutum dubu talatin. Kuma cikin bokiti ɗaya ya za a sha shi. Ko iyanan yanzu muka ce bokiti ɗaya ya ɗan da kake ganin gidan ɓalɓala. Ba ba zai yi rin lafi ba. Dogare mutum dubu talatin haka annabi ya da su yakin tabuka kuma yakin kuwa haka ba ba sai dai an samu ilimai iri-iri a cikin yaki inda kaga da ba ba a taba taimama a duniya an yi sallah ba a wannan yaki aka samu daman yin taimama ba a taba yin sallar ramuwa ba a yakin aka samu sallar ramuwa ma'ana a zuhur ta fice maka a za la'asar ta shigo ka ka tashi ga tsazai ko sai a wannan yaƙi aka samu. Abubuwa zai da yawa ya faru a yaƙi. Karatu balagwale sun fito a cikinsa. To ƙarshen ma'amala aka zo bin wannan ruwa. Annabi na ma ce in kun je kan ku sha sai na zo. To irin waɗannan munafukan ko yanzu zai ce ai muna bin shi ba kuma ga yi bai zo da ruwa. Kai ka saba annabi ka ji daɗin rayuwarka kawai sai ka baka yi sha. Ko ma ku ne kawai shi rinka murna. Ba sai rinka kumbura ba. ni haka kamar zai haihu cikin yi. Allah, ko ya saba wa maganar manzon Allah. Ko annabi ya magana, in ka saba mata, na sha faɗa, Qur'ani ta ice wanne jami idza hawa ma balla sahibukum wa ma yantiqu in huwa illa wahyun ya duk wanda Allah ya buɗa a Qur'ani ya ce in annabin nan ya magana Allah ce ba shi ba mu muka yi ta wannan ka saba masa in ka saba ma Allah ka saba Allah ta ce ba magana da sarri in yi magana ma ni Allah ni ne wahayin da ya ta yasa magana manzo Allah sai ta zama addini in yi ce kaza ka ce ƙarya ko a ranta kalmar da idan mutum ya saba Allah a zuciya ko zagin Allah kai a zuciya ba za a rubuta maka zurfi ba an gane amma an ka karyata annabi a zuciya Allah ce ni kuma sai na kama ka da wannan azaba ka san ko bala'in ba karami bane ka san wannan da kalmar da na gaya ma Allah da yake iya ka gaya mun magana ko za ki sai a zuciya in har harshe bai magana ba gaba ba sai ake baka da ni sai dai ka kokari ka zame kar ka zo mutuwa a samu matsala ko amma na rantsu da Allah ko ba zuciya ka gaya annabi kan magana sai Allah ya danke ka Sako ai bayani ba karami ba ne. Bukati dalili. Ya sa cikin su duk kumbura duk kumbura duk koma ko daya irin gumutu tsirayi ji daɗi wanda za su iya ta Annabi ya ce kakkai kayi dan ka saba masa. Wai ya shayi ga me za a yi annabi ya ce to ba ya shayi gani ne. To gashi nan sai da annabi ya zo ya ce ku ga ruwa aka ba shi ruwa daban a buta sai kuskura baki kuskura sai watsa ruwan. sai aka ga ruwan yana bul bul bul bul bul bul bul bul bul ne cikin nan sai annabi ce ai sha mutum dubu talatin zai rinka sha wannan ruwa wallahi koran da ta rinka fito har Allah ta rinka ko ba ta raguwa shi kuma yana buɗe ciki ya kumbura yana ta kansa aka ga ga annabi ce ko kuma gana ko saba mutanen bani hijar mutanen annabi salih nan kasar bala'i ce shi sa na ce kan ku taɓa sai na ba ku magani kaga maganin bala'i don shin bakin manzan Yanzu wannan annabi na ya kuskure ba shi ne maganin bala'in da yake ciki ta tace ne da Allah ya fushi da ita. To wannan kenan kowa isha annabi sai ce a ɗebo masa kaɗan aka ɗebo ruwan ya wanke fuskarsa haka. Sai ce da wannan wannan a zuciyarsa ma ba ya san annabi. Sai annabi ce ku bashi. Abubakar ce Abdullahi ce a ba shi Abubakar ba ku ai da shi aka. an gaje zuciyar ta karɓar Allah an ba shi annabi da yake gaban Allah yake shi irin zuciyarsa sai ce a ba shi sha yana sha sai gudawa sannan sai ji lafi annabi ce kuma sai kamar tafiya ana tafiya sai ga kura ta taso daga yamma ka san ko yanzu in kura ta taso daga nan to ku shirya akwai bala'i guguwa ba ta tasowa daga nan sai daga nan kenan amma dai ka guguwa sai ja daga nan to wuya bala'i bala'i ya zo musiba musiba ta zo ba ka ji dalili sai guguwa biyu da ake ga kula za ga nan ya ja nan ya ja sai ka zo ta haɗe kuma dama ma ba a taɓa yi ba duk wannan da ake cewa dare biyu guguwa ce kawai ƙarfiya za ta yi ɗan ɗan da ta kauce ai wancan daren da ake faɗa ba irin wannan ba ne an gane da fito a fito sai annabi ce kowa ya sunkuya an gane idan an sunkuya kuma annabi alaihi salatu wassalam sai ce kada kowa ya tashi ta zo ba sai mutum ya haka ya kallo tana ɗaukar dutse tana ɗaukar bishiya kamar takarda amma annabi ya ce kada a tashi irin yawa innan munafiki kawai bai tashi ta zai kuma shi ta mutu da zai ta bai shi ko shi wannan duniya alƙiyama sai alkiyama shi kenan kana tamkar da kai sama da shi tun ana kallon gobe a gari da kallon ka annabi ce to hakuri ina muku abu na san abin da ba ku sani ba to shi kuma abin su ai dan wajen abdullahi da wannan matsalar har yanzu ita ke damar mutane domin ta sukkata annabi da mutum irin kowa duk aka karatu ya magana Allah ce shi yayi Allah haɗa kansa da shi, wani kuma da mai aka haɗa kansa, an kuma wani ma bai da kai ba. Ba ka bane? Shi kuma Allah ne yake haɗa kansa da shi. Duk wanda Allah zai ɗauko kansa ya haɗa shi da shi, kai san annabawan Allah ma dubu ɗari da ashirin da hudu. Ba wani wanda Allah ya amince masa a cikinsu, ya ɗauki matsayi ya ba shi irin yadda ibn manzan Allah babu shi. Haka manzanni ɗari uku da sha uku nan gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala bai haɗa su daidai da yadda ya haɗa su da manzan Allah ba. Kaga wanda Allah yake ma wannan ta goma shi Allah ya bar zamana ba dole shi za ka bibiya ka rike shi ba to ka ji abin da ya faru kuma Allah ya ɗaukun ya koninsa ya mai manzo Allah da aka je ta duka ana zaune aka yi shiru sai ga sa'ad ya taho ya taho da fitacciyarsa kowa sai rasa waye aka ce an sulla wata duwa a shangwa kamar mutum kamar doki kamar duniya ya ce kun aba har sama zama aba har sama kuma sa'ad ne Allah ce to ya ce na mu jibi ka taba shi goma a baya sama ta ne amma mu canja shi annabin da Allah ke annabi yana cewa sa'ad ne to Allah amma annabi ce kun aba hai sama ta zamo aba hai sama daga nan ta ba wannan ya gane shi Jibril ne kawai zai ta magana ko goma a baya kuma sa'ad ne a zuciyarsa sa'ad a zahiri ya kuma a wayan zamata dan kar magana Allah ba ta tabbata ba shi zai zauna aka ce dama annabi ya ce a bayan sa ko nan zane sai da aka zauna aka dawo gida kowa zai tafi gida sai ga jibril Allah ce to ya tafi a haka ko za ka canja shi ya a canja shi ko sun zo sa ne amma da ka ce kun a ba hai sama Allah ya ce ya zamo a wahai sama sai annabi kan ya ce to kun sa'ad ko ma sa'ad kawai sai kuma sa'ad kaga mai wannan Allah ba shi aran kumfar kuma kaga kuma ka san inda juna yake mun kalli manzo Allah ka san Allah da wani Allah ya samu dace to wayannan kafiran suke cewa idan mun dawo Madina an gane wai su ne masu karfi za su kankantar da masu rauni wasu manzo Allah to Allah ya tashi da suke wannan kalmar sai Allah ya ce walillahi izzatu wa lir rasuli shi sa kullum sai Allah zai kansa fawa sai zai manzo Allah kaji manzo Allah ya ce yace ka gaya musu walillahi izzatu ai karfi da buwaya walillahi na ga Allah wa lir rasuli kuma yana ga manzo Allah kaga qur'ani ne yake faɗa kuma mu al'ummar annabi Muhammad na sha faɗa mu gode wa Allah ba ma shirka wannan wawan adafi ne Allah ita ya kansa ya bai annabi amma mu al'umma annabi mun san annabawan Allah ne amma Allah in ya faɗi kalmar sai tun kuɗo da wawan adafi wawan adafi tana haɗa bawa da Allah daidai Allah daidai shi ma bai shi ba amma mu al'umma annabi sai mu zame sai mu ce ƙarfi na ga Allah da buwaya sannan ƙarfi na da buwaya ga manzon Allah wannan sannan da kasa tasiri ka gaba kai shirka da Allah da Allah ba. To ma al'umma annabi kullum haka muke tafiya. An gane, Allah ya ce ƙarfi kuma ya tabbata ga masu imani, suwaye su ne muminai. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala anan da ya jingina ƙarfin su suna ganin cewar suna da ƙarfi na jiki. To shi kuma Allah ya nasa yake. Kaga magana ta gane. Shi yana da ƙarfi na buwaya. a sakan ɗaya a sakan kalli duniya ka kalli duniya sai ka yi tunanin Najeriya duniya ba Afirka ba duniya to a sakan sai Allah ya goge ta zama kamar kura a sakan ki yi sabuwa wanda ba mu ba haka ba Allah yake to ka ko Allah ya abu ai in ba ta banci bane sai kai ta ya ce mun bin zuwa amma an san Allah da an ce Allah zai kaza shi kenan shi sa Allah ce karfi na gare shi yana ga mannan Allah walil mu'minina Allah ce karfi kuma na ga mu'mine wa'in san da suke cewa kaza ba za su iya ba walakin lil munafiqina Allah ce kaga wayannan munafikai la alamuna da su san karfi da ake nufi na Allah ba shi karfin Allah shi ne in ya ayyana zai abu kai abu ya faru sai ba ƙarfin da suke nufi su takobi za su ɗauka. To takobi wannan wani abu ne daban, ta gane ya yi, in Allah ya tura muku mala'iku ya zaku da takobi. Ta ga babu, Jibrilu alaihi salatu wasalam kun fice ɗari shida ne da shi, kun fice ta ɗari shida, kowane guda ɗaya ƙananan ya ninka duniya sau bakwai. Ta ka ga kun fice Jibrilu ɗari shida kowane ɗaya ya nuna duniya bakwai yana da fifike dubu shida ko da tsakanin ka duniya saba'in jibril alaihi salatu wasalam to ya kuma wani ya ce kuma ma jibril yaro ne a girma a karamin mala'ika ne a girma daraja a cikin mala'ika an ana zancen mala'iku manya ta kawo masu karfin jiki kamar mu ne da ada da sauda wanda mu da lafi da jago sakkara kuma da gamu da su da sanu da guda ɗaya sai a haɗa mu da goma irin mu goma a samu in lokuta a yi sosai goma a nan a haɗa su da fashin ka ba wannan na ta haɗa su da mu da su to amma a girman daraja an fi su ko da ma girman daraja daban girman jiki daban to girman daraja ake nufi na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ya ayyuhan ladina amanu Allah ya ce ya kunna kai imani da Allah kuka yi imani da alqur'ani zancen Allah ne kuka yi imani da annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullah kuka tabbatar da kunyar da Allah ne ya aiko shi an gane saboda akwai waɗanda suke ganin kuɗinsu da dukiyarsu ta isan musu da komai to shi kuma addinin musulunci ba ga ita ba isa Allah ya ce ya kuma su imani kada ku yarda dukiyarku wala auladukum ko ƴaƴanku an gane su hallakar da ku su kange ku su toshe ku an zikirullah gaban ambatan Allah isa wato malamai na ɗariƙa Allah ya ba su fasaha wanda ba su fahimci wannan harkar ba kuma sai aka sa musu watsara aka toshe fasaharsu an gane yanzu a zikirullah in ka ce la ilaha illallah za ta awa ashirin da hudu ta nema aiki sai ka faɗi ɗari da safe ɗari da yamma ka samu kwana ɗari biyu wannan kwana ɗari biyan kana bin Allah duk sadda ka mutu kai mutuwar shahada awa kwana ɗari biyu a kwana ɗaya gobe ma kai ta ɗari biyu na zuwa safa da yammaci in ka ce astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum an mai da kai kamar lokacin babu ka tafe ka a gane sai kai ɗari sai kai asfaga firullah asfaga firullah sai kai ɗari shi ma haka ne kamar yin babar ka ta haife ka za a karkaɗe da rubuta sai kai ɗari kana da rashin zunubi na kwana ɗari da yamma ma ɗari kwana ɗari biyu ga waccan shahada tana jiran ka ga rashin zunubi ya same ka to kuma ga kuma jagora ga salatin annabi Muhammad idan ka duba littafin nurul alwari annabi ya ce yau ta rana yawwa yanzu gobe in ka tashi ka zauna ka yi alwala ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد وسلم إيانا manzo Allah ya ce in kai wannan Allah sai ya kirkiro mala'iku dubu sittin wannan ba kawai iya wannan kalmar mala'ika dubu sittin Allah ya ce ku kalli wannan kalmar da ya faɗa sai su kalli sai su ɗauke ta sai Allah ya ce kowane ɗayan ku ya yi salati dubu sittin dubu sittin so dubu sittin. wato da mutane sun gane annabi ko ai da dadin ba karami ba ne shi ban aka bude falalar annabi ko sai ga ya ishe ka wallahi ya ishe ka to su dubu sittin ko daya su dubu sittin dubu sittin su dubu sittin sai Allah ya ce ku tattara mizaninsa sai tattara sai Allah ce ku miƙa sama ta ɗaya sama ta ɗaya sun fi biliyan goma mala'iku sun fi biliyan goma an gane sai Allah ce a miƙa musu wannan talatin dubu sittin su dubu sittin ka ji maganar nan in aka ba su Allah ce da su kowanne ku yi irin wannan talatin kowane ɗaya ya salati dubu sittin su dubu sittin sun fi biliyan goma yaya in suka gama sai Allah ce ku miƙa sama ta biyu su kuma sun fi na sama ta ɗaya yawa sai Allah ce kowanne daga cikin ku in talatin an gane dubu sittin to dubu sittin kuma kalla adadin yawan su sai sun gama Allah ce ku miƙa mala'ikun sama ta uku kowanne ɗayan su kuma yawan su ya fi yawan sama ta biyu Allah ce sun ɗaya wannan nas kowa in salati dubu sittin so dubu sittin. Ba ɗaya ba sai ake ninka ma shi don ka san annabin annabi ne. Don ka san in dai ka riƙe shi to magana ta ƙare. Sai suna yi Allah ce a miƙa sama ta hudu. Su kuma sun fi sama ta uku yawa. Allah ce kowane ɗaya mai salati dubu sittin so dubu sittin. suna yi Allah ce a miƙa sama ta biyar su kuma sun fi sama ta hudu kowane ɗaya ke salati dubu sittin to dubu sittin Allah ce a miƙa sama ta shida ko su kuma sun fi sama ta biyar kowane ɗaya salatin dubu sittin to dubu sittin Allah ce a miƙa sama ta bakwai a miƙa musu ka gaba ƙwaya ɗaya kai ran juma'a gobe ka yi ko ba juma'a ba ka yi Allah ka zauna a ɗaki اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم هذا wannan da za a tona ma dan bazan tona muku ba ya ji hauka da kalabu ta umar ya kalabu ta miki aiki ka gane ai sama ta bakwai kowannen su ya salati dubu sittin so dubu sittin Allah sai ce a miƙa rafu-rafu rafi-rafi wasu mala'iku ne masu ɗaukar ƙur'ani a fada Allah. Sai Allah ce duk ku yi salatin su kuma duk sun fi kowa. Allah ce kowannen ku yi salati dubu sittin so dubu sittin su ɗauki wannan aikin. Allah sai ce a miƙa wa mala'ikun da suke sijiratul munta. Kina da yawa Allah ce kowannen ku yi salati dubu sittin so dubu sittin. Allah ce a miƙa mala'ikun da suke bayyana ma'amur. Shi salati kowannen su ta gado kallon su tun kan a ƙirƙiri duniya suke kewaye ɗakin kullum mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in ne yake ɗawa shi in ya tafi ya gama aikin da wannan zai zo. Wannan Allah ya ce gaba ɗaya tun daga na farkon har na wannan lokacin har wanda ya zo gaba ko na ɗaya salatin annabi dubu sittin so dubu sittin. yaya tafiya karama ce Allah subhanahu wata'ala sai ce su miƙa mala'ikun da suke gefen jannatul ma'awa kowannen su yi salati dubu sittin so dubu sittin idan ka gama Allah ce mala'ikun da suke alkursiyun Allah kuma ka san dai alkursiyun girmanta ba shi da ajiye tunda ka gance kafar ta ɗaya tak za ta nuka duniya so saba'in afa alkursi Allah kwaya ɗaya ya ta nuka duniya saba'in ko wutar rana da bawa da kudu da arewa wasi'a kursi samawati wal arda wala yaqudu hifdhuhuma huwa al-aliyyul azim haka Allah ya siffata al-kursiyunsa kago da Allah ya bata wannan matsayin yaya mala'iku sun kewaye ta ya kake jin mala'ikun da suka kewaye wannan kuma kafa nawa ne da ita kafa takwas kowace ɗaya ta nuna duniya sama da saba'in yaya kuma kafa takwas ce yaya wannan yake amma Allah ya ba ta wajen da da aka ajiye ta ma ga filin gona ka san fannin duniya ita ce yar cakulkula yar karama ba da gudan ba duniya ba ita ce karama a cikin bayan Allah a sama an sama ce ai ta bace mai girma an gane Allah subhanahu wa ta'ala yanke sace mala'ikun da suke al'ashi da kafa al'ashi bakwai kowace kafa ɗaya samun ka alkursi dubu saba'in to dan Allah alkursi tana da kafa takwas kowace kafa ɗaya samun ka duniya saba'in ita kuma al'arshi tana da kafa takwas kowace ɗaya samun ka alkursi ne kafa takwas ɗin nan gaba ɗaya dubu saba'in ba saba'in ba dubu saba'in Allah sun nuna cewa inna fi kalkin sama'ul arna aya ka kalla sama da ƙar sai ka gano girman Allah dama bayan Allah za ka kallata sai ka rubuta Allah ya fara girma wannan ba bayan sa ne an gane to ƙarshen mu'amala Allah ya ce mala'ikun sunan su ma hamalatul arshi madaukan arshi ana ce musu arrawhani nuna sunan su kenan kabilar ruhaniyawa ne za a zama mutum ya ce yana da ruhani ko bai da ruhani malaiku ne ba kai da yana da hanyar abinci da yake da abinci da tsami shi ta abinci ina da yana ji ko dan da ba abincin da yake amma mallakan mala'ika ta isa wannan malaiku ma ba zai ba ya dai ga sunan dai Allah ya mu dace Allah ya ce kowane ɗaya salati dubu su kusa dubu su kusa sai sun gama da gaba ɗaya. sai Allah ce ku bi kumin salatan da kuka ka duba tun daga duniya har zuwa samman nan Allah sai karɓi salatan gabaki ɗaya a sakan Allah a sakan sai ya ninka waɗannan salatan gaba ɗaya su dubu su ɗin a sakan ka ga wurin ka ga sakan saga ko dan ki gane kiwon buwaye shi Allah din wallahi a saka duk wa'annan ba na sa a saka zai ninka su so dubu su tun ba ba ya dubu su tun a ya ninka duk halittun da suke dubu su tun Allah sai ce da mala'iku wannan bawan nawa wannan ya kallaci annabi na ranar juma'a ya yi alwala ya tankwashe kafarsa ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد وسلم shi muka bi wannan ladan jibril a rubuta shi ran alkiyama a zo mun da bawan da i wannan da wannan salati kare da zaka cuta ko a gurin yes ko shi da shi annabi wani irin abu ne da Allah ya masa mai rabe sai rike wannan kaga ya samu matsala to dama to rabon ya tsire masa Allah ka tsare mu to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku ne ka imani da Allah kar ku bari dukiyarku wala auladukum ko ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirullah gaban ambatan Allah an gane ambatan Allah kuma a nan shine ka matsa da la ilaha illallah da istighfari da salatin manzon Allah wasu mutane suka ce sallah wasu suka ce karatun qur'ani in ka ce zikirin manzan Allah to duk wanda ka ɗauka ya ko ka haɗe shi duka kai istighfarin kai halalar kai salatun annabi an gane ai to Allah subhanahu wata'ala sai yake baiwa annabu labari sai da al'umma su shagalta da barin wannan wa man yaf'al zalika wannan aikata wannan fa ulaika humul khasiruna an gane wa'inda duk suka sake waccan abin ta shagaltar da su gabanin ambatan Allah ba ambatan manzan Allah ba istighfari Allah ce wannan su ne sai asara ka zo ka bi Qur'ani ka cuta wannan alqur'ani ka san sunansa Allah shi Qur'ani Allahu ne ka san wata kalmar ni zaka ji na faɗe ta Qur'ani in baka san Allah ba Qur'ani ne Allah duk duniya duk malamin da yake nuna da sai ce Qur'ani bawan Allah ba babu shi malamin Qur'ani in baka san Allah ba shine Allah illa ba a sa shi ga bai masa jada kai shi sa shi Qur'ani da kake ganin shine komai shi sa da yace Allah ya ce me za a ja ma Qur'ani da yace Allah ya ce sai ya ce Qur'ani shi sa shi ba a wasa da shi in kai wannan Qur'ani sai kai ma haka da wulaƙanci in an ganka to a kashe ka aka ce ko kai istighfar za ka ƙarya kake to ka ji dalili shi yasa to wajibi ne musulmi ya tsaya ya nutsu ya san abin da yake in an ce wannan abin ne da ya shafi addinin Allah kuma Allah yake bayani akan abubuwan da kamata to musulmi ya tsaya wannan duniyar ba matabbaciya ba ce an gane wajibi musulmi ya tsaya kansa hisabi duk wa'ancan bayan Allah da suka gabata kana jin labarin su magana ta kare kisa to kai ma haka wata ran za a yi ma inda wancan ka ji labarin sa ta kai ma wata ran za ka tafi isa ake so ka tsaya ka yi kokari duk abin da ya shafi addinin Allah ka yi kokari gwargwadon iko kai na'am
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
Allah ya ce wa an fi ƙomin mara daga ku, ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi na halal mai tsarki, min ƙabal an ya ce ƙuwal a harukul mautu, kan- tun kafin mutuwa ta yanzu, ka san abin da addini ya ce, in kana da ɗan uwa, Allah ya ce ka kallace shi, kana da hali da kuɗi, kirawo shi, ka ce kai Allah ya bani kuɗi ya bani ne kai ma dan taimake ka ko ba ya san ka dan uwa sai ka dan ya go wani abu ka ce wannan ka je kai jari in bai da gidan zama sai ka kokari ka dan gina ma gida ka ce ga gida nan bai da sana'a ka zo ga sana'a nan. ba ruwanka da ba ya san ka ko a ce wai dan uba duk ba wani dan uba ba a musulunci to wannan gadon kuke ne na dan uba kuma ai shi Qur'ani addini bai ka wannan ba mu ne- ba haushe ne bai kin ruwan dan uba wai dan uwa baban ku daya ba ma shiri to wannan rashin shirin bala'i annabi za a ce ku haɗa kai kai da shi in ba shi da shi ka taimaka masa in ba ka da shi ka taimaka ma an gane kuma ka bi dangi duk wanne ya kamata ka maka ma an kana da shi Allah ce karka ƙi sai kuma tafiya ta tafi ka zo ƙarshen mu'amala ka zo kuma kai ta kama kame ko ka ce za ka bada wasiya ka san wasiya Allah abewa da kaza abewa da kaza wai in ka mutu kenan ita ce wasiya aka ce a rubuta dama Qur'ani ya ce a rubuta ta kuma kaga ai ta baci ai kana da rai ya san kai dan uwan sa ne wa idza sakkara al ilahu unasan li sa'ilin fa innahum su'ada'u haka ake so kai sai Allah ya baka mai arziki to kai ma mai arziki ne to haka ake so ka zama yasa Allah subhanahu wataala ce an gane ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi gwargwadon ikonka annabi alaihi salatu wassalam yanzu ba watan azumi ba ne? Annabi sa ce sadakin mata aljanna. Ka san me? Dabino. Kwayar dabino ɗaya ka ce gashi saboda Allah to ka biya sadakin mata ka ta aljanna. Ka dan san dai mata aljanna ne. Ba irin matan duniya ba ne. Su da dai a nafi matan duniya in suka bi Allah suka bi abu uku mace za ta tafi aljanna zuwa hudu. na farko ta yi sallata guda biyar ta yi azumin watan ramadan ta bi mijinta an gane to abu na hudu kowa ya san shi shine ta dage da salatin annabi muhammad wancan wanda annabi ce aljanna na zare ta ka gaba ta da aiki da yawa shike nan ba ta ba Allah gwargwadon iko da sallah da lokacin sallah ya da huta ki a lokacin sallah a gida kike to kowa ba sai kin fito kin je masallacin ungonku ba ba ma a yi dama yau an gane watan ramadan sai shekara mijinki kuma ya ce ki yi ki yi ki bari ki bari in ba saban Allah ba ne duk abin da ya ce miki ki yi da sauransu to dama abin da zai ike damar yawanci za ka ji an ce mata 'yan wuta ne ai ba 'yan aljanna kamar mata duk wani namiji na duniya wace ce ta fi shi ba mace ba ce akwai mai girma irin ta to kawai su an sa musu ɗan dokoki ne ake musu zata ake musu tsawa dan canza wasu abubuwa mijinki yana da shi ki gode wa Allah ba ki da ba yi da shi ki gode wa Allah ko dusa ya ba ki karbi in dai ana ci tuka ku ci da shi to dai ba haka ake so a yi amma ya kawo kin raina wata ma aka ba sai a je a nan haka za su yi da wuri kaga ba godiya eh amma yana ba ki kama hannu biyu na taɓa ga muku sai da Aisha matar manzon Allah wallahi in ka sa ta gidan an yi duku duku ba abubuwa sai ta ce kai zai bi ruwa Aisha zan aike ka idan ya ce ka je gun abubakar siddiku babana ka ce ina so zan yi wani abu kuɗi nake so in ya ba ka sarka biya kowa ni da ke za ka zo kawa haka ake son mata na gaida dan bayi ina zuwa ce ummul mu'minin na ce na'am ga sakon nan ina zuwa sai mi kama sai ta karba sai ta kira annabi kina ga gidan yau an tashi an zira ma ido sai ta ɗauko kuɗin ta ba ta ce kowace ka ba ta wanda za ta yi sati kai tana da ɗan jirgin ta zo kwana bakwai. In ya zo ƙarshe bai cika ba sai ka bani ka ce ni ce ƙarama in an samu a cika ba. Wa sai ya tara mata ke ungo kwana bakwai ke ma ungo da an zo kan na sha kaɗan sai ce to ke mai ce ba komai in an samu gaba amma da an da atali jami'ai ga tana tana cewa kusan ka kudin abincin mu ya fi nata nan ko duk ita da da gidan gaba. A ga mun da wannan ba ka ake son mace ta zama. Ta rufa mijinta asiri ya rufa mata ba ka ake yi ba. To shi ne kawai amma mata in kana neman yan aljanna ka same su ai an gama. Za su dafa abinci. Za su yi hayakin ido. Hannunsu ya kanta. To kaga ai suna yin abubuwa wanda Allah yake so a yi. Haka ne ko ba haka bane. Ta ki ko ta so ita za ta yi wannan abu. Wata ma ta ɗauka miji ta wanke, ta goge masa. In mai kirki ne da ya zo karkin Allah miji albarka sai mata addu'a. To wannan ake so mace ta yi in ta yi annabi ce aljanna na gare ta. Amma mace kuma ko me yasa aka ce ko ba ana yaji ba to ba yaji a musulunci mace kawai don kun yi faɗa ta ɗau zare ta tafi gidansu yana fita Allah sai ce da mala'ika in ce adadin sawunsa adadin take-taken da za ta yi a kan wutar cin annaba kenan sai ta da ta ɗau hannunta na dama ta ɗora kan hannunsa ta ce na fita ba izinin ka don mun yi faɗa ka san shi yaji in za a yi ai ba sa za ta yi da miji zan tafi gida ba kawai har ka ɗan kaya ce tana tana kumburi kawai sai ta fita to sai ta dawo ta ba shi hakuri dan Allah ka yafe mu sannan in yace to na yafe miki sannan sai Allah ce ta ke ta ke nawa za ta yi ɗari uku wannan ɗari uku ba akan wata za ta sai Allah ce to mai haƙin ya yafe mijinta kuma mu yafe mata sai a kankare a yafe miki in cikin saurin kai to wancan sake-saken sai kin je gaban Allah to wace dan wace ce wace ce ce Allah ya sa miki doka ki ce wannan dokar da Allah ba za ki ba in wani abu ya miki na ran za ka ce kira baban ki ko babanki ko shi ɗan uwanki kenan a zo a yi sulhu yana mun kaza ba ba na abinci ya ishe ni yana zagi na ina kyarata ina gwan baka maka za ce a zo ba za ki ba baiwa bace ba siyan ka kai ba sai a zo a yi sulhu haka ake to shi ne ka'ida wannan kaga abin da ake so mace ta yi kenan Allah ya sa mu dace yasa Allah subhanahu wata'ala yake bai annabi labari da irin rayuwar da ake so mutum ya yi an gane a nan duniya da lahira yasa Allah sai ya kiran kiran kowa da kowa akan me akan ya zama ina kyautata na kusa da shi a gari yanzu kana da yan uwa kamata ka taimaka musu kai musu kyauta irin wace ake bukata wani mutum a zamanin annabi muhammad ba musulmi ba ne sai je gun dan uwansa ya ce wallahi talauci ya yi talauci ya za a yi ne sai ko ka musulunta ka je gun wannan annabin yana kyauta zai gane ce wallahi zai baka ai shi in dai ka zo gun in dai a ta abu to ba shiga da shi gida na mutane ne kawai sai zo ce kan ya musulunta ba izo gun annabi in sa har sau kaisa da annabi ce rasulullahi ni ba musulmi ba ne ina bin addinin almasihu kuma na tashi ba ci ba sha ga yara sun fi biyar ya rasulullahi ga mace can an rasa ma inda za annabi ce subhanallahi subhanallahi ya haɗu da kinko ka san kinko eh kullum shi kenan annabi ce masa kai hakun kuna a sha da ya kai sai ga zaka an kawo ta dabbobi kwaya ɗari biyar tunkiya da rago da akuya ɗari biyar sabon ce tana yana haka da wasu tunkiyo nan ka ɗari biyar ko raka tafi sai ce duka ce a wannan ai ba komai ba ne je ka sai ki kora kayan ki je gida ki da matan a'a wannan wani irin mutum ne kindi kindi kindi sai dawo yau manzon Allah irin godiyan nan yesu ya sun layi na gode abin da kai mun na gode da abin da kai mun sai ga da kuma yanka guda ɗari ya ce na ragu na ce ku ba shi wani na ragu ba ya ce to kai kai ka fi Allah ma kyauta sai ya fi Allah kyauta ana bin Allah kyauta da Allah musa inna Allah huwa mutsi wa ana qasim yace Allah shi yake bayarwa ni kuma zai raba ku yace ya rasulullah wallahi na da kai ni ka ban ma yanda ake tsarin addinin ka yace to ka yadda da Allah ɗaya wannan da kace na fi ke ba shi yake bayarwa ni kuma in bayar annabi ya musulunta da shi ya ba shi la ilaha illallah sai ga mutum ya dawo fadan annabi da ya zo na shi jira annabi ne sai ce a'a idan ya je gida ya dawo sai to da ƴaƴansa haka zauna ƴaƴansa duk da musulunci matar sa ma ta karɓa da to sai sai yake cewa da manzo Allah ai ni ba dan ma dai ka ce dai da Allah ba ni da ka banna ma a zaman kai ne ni hankalin sai yake ce annabi ce Gaskiya ne.
in ka ɗauki wani kowa ne ne ka ce Allah ne bayan Allah da ya aiko da kashin ka da Allah Allah ɗaya ne shi ake bautawa to kaga shi annabi alaihi salatu wassalam zuciyarsa ba irin taguwa ba ce yasa idan Allah subhanahu wataala ya ya ja hankali ya ji hankali sai ce to kuma kar ku zama marwata ku yi kokari ku rinka cewa gwargwadon abin da aka ba ku na tsarki an gane to Allah ce kar ku da dukiyoyinku an gane nan ne ku kar ku yawa min qabala an yace me a dukkan mutu ka tunka mutuwa ta zo ɗayan ku sai ku ne ce rabbi ya ubani raina akhartani ya kuma ina ma za ka jinkirta min ila ajalin qarib izuwa wani lokaci na kusa wani mutuwa ba ta zo mai ga azara'ilu ga waɗanda za su ɗauki ran ta san mutum zai mutu mala'iku arba'in ne suke kewaye shi ko mutuwa fiji a yawan nan mala'ikun da zarafa zai zo gunsa Allah sai sun zo gunsa mala'ikan hannu daban zai zo gunka ya ce kai yare abin da za ka riko da hannun ka gaba rikowa ka gani sai nuna ma adadin da ka riko da hannunka na dama mai kyau ko mara kyau na halal ko na haram sai rubuta ma ta daina rikewa sai manna ma a tafin hannu sai hannun ya haka idan hannun ya haka to har abada daina karɓar komai haka wannan hannun abin da za ka yi na sharri da hannun ka gaba yin sa sai rubuta ma sai ya zo ya kare mala'ikan ido izo ya gaya maka abin da za kallata da idan nan naka ka gama kallata Allah ya ce daga yau idan ka ya daina sai san tsokani gefen idan sai idan ya su to magana sa ta kare ko a kai masa ta tsoka na hannu ba zai iya kinka ba maganar sa ta kare sai a zo mala'ikan kunne duk abin da za ka ji kiran sallah, karatun Qur'ani, hadisin manzon Allah, magana abokanka na kirki, jin magana iyayenka, harkar zumunci, haƙƙin makotaka, ku je ku hira ta zumunci, duk ka gama ji. Wannan kunnen da dama sai manna maka, sai na hagu ya zo. Duk abin da za ka ji, ka je ka ji su TV wanda ka ji makasdanci. Ta ji ba mali, rasta haka masu wai na kamanta ma waɗanda lokacin masu sha ta an ana ta sai na ɗan koma can shashi waɗannan suna faɗa ka san abin da suke waɗancan baka sani ba wasu ma zagin addinin ka suke baka sani ba dan wasu yaran ma da za a ga yanzu ka adin ka wuya kunna latin an samu kodar rasta duk ɗan shekara arba'in baya zuwa da biyar ya ga kone-konen da aka yi ma a Kano saboda waƙar da ya ɓata addini amma ba sani ba yaran kuka sa mutum a sun kuma kafe yana san addinin ka wai ka ɗan hotonsa kamar na a jikin mashin ba wata rayuwa take tabbata ko akwai ta dole sai ka ce to nan gaba ba ni me ya kamata na yi ajiye wani jihari a wajen Allah tunda kullum Allah na cewa zuba banki bankin ka neman haka kullum zuba mai kyau ka ga shi musamman ya saka maka mai ina ma Allah ka jinkirta mun ya zuwa ɗan lokaci ƙanƙani a ba a sadaka wa akun Allah sai in sadaka in ba da zakka in taimaka makota in taimaka ƴan uwa na tara abin da ba zai iya cinye shi ba haka ba ke ciki ga mutum ɗaya yana da tiriliyan biyu uku hudu tiriliyan guda uku ɗan Najeriya ta ba shi miliyan hamsin ba ta kare ba amma mutum ɗaya ne da ita kuma wata yake nema kai kuma jikin ka wallahi haka ne ai yanzu in ka je Saudiya sai ka tarar mai kuɗi na Saudiya ya ce da Allah a ban mun harami yau duk abin da za a ci a gun ni zan ɗauki nauyi wallahi layi sai in ka je sai a ce wani ya riga ka sai dai ka tara gaba kuma duk girman in ka je Saudiya ko musamman da wannan azumin ka in aka ajiye a gaban ka in ka yaje wannan ɗan kyallen abin da ake nan da ɗaya tana tururi ko taba ta kai haka ta yi expire wallahi ba mai ci saboda wadata ga dabino ga laban mara'i nono za a ajiye muku dabino su kuma su kuma a zo aji na ga ma da na je irin wannan abubuwan na gani kaga a'a katan katan ga gidan na runguma wani sai ina za ta da su Najeriya ba su ake yi ba. Sai ka je ka tattar da kuɗi ba shahuri ko farkina su ko can wallahi ba kan ci ba. Na rantse da Allah ana bin ka ana fesa bai. Wai ka taimaka ma karɓa so ake ka karɓa ka ci. Kuma kalli mutanen da suke zuwa ba na ƙasa ƙasa ne na duniya. Amma wallahi ka suke musu. In kifin nan ne gashi nan ko kaya babu ya ake suke zara kayan ma lullu. Wannan abin ne. kake ta tunanin abin ta kamar ba kuma kuma kalli masu kuɗin ƙasar nan amma abin ba a cewa komai to ya gani abin duk yana zama wani iri ba shi in mutane sun fita daga hayyacin su a gani mu yanzu a ja mana hisabi dawa Allah ya zaje ne a mutu hisabi domin ka tambaye ka a ce ma me ba sa cikin jin daɗi mu Allah duk wa'annan Allah yake cewa ku yi kaza ku yi kaza inda za su yi ai ba za a mafi haka ba ba za a mafi haka ba a gani Allah ya samu dace to Allah subhanahu wata'ala an gane yake cewa kai dan adam wai karka sake fa har wannan lokaci ki zo ma sannan wai ka ce ya Allah ya jinkirta ma ya zuwa wani lokacin da sai wannan lokacin ya zo wai za ka yi zakan ma ko kai sadaka ko ka ci da makota ko ka tara yan uwa ka ba su to kaga lokaci ya riga ya kure kowane mutum a danginsa akwai masu kuɗi da za su yanda Allah ya ce ai ba za a wani abubuwan ba to Allah subhanahu wataala yake cewa wato haƙƙi ce shi mutum ya ce Allah an kamar ne wannan lokacin sai an zama daga cikin mutanen kirki wa kuma salihi an zama daga cikin mutanen kirki to kuma na'am ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
Allah baya jinkirta wa rai idan lokacin da ya zo. In lokacin mutuwa ya yi, Allah subhanahu wa ta'ala da takan Allah ba zai jinkirta maka ba. In kuma lokacin ka bai cika ba, Allah ba zai sa a kashe ka ba. Ka ji tsarin Allah. Duk saƙonka da Allah, ko duk duniya ba wanda bi ka zaɓo. To kwanakin da Allah ya tsoro ma mala'ika zai ce ya rafi wane bawan ka dan bawan ka dan baiwarka ya yi kaza ya yi kaza sai Allah ce da mala'iku me kuke so a yi ya rafi da mukaddara sai Allah ce lokacin da muka bashi bai cika ba ku kyale shi sai ya cika saboda shi Allah a rayuwarsa ta alhayyu alƙayyunan baya ƙara sakan ko baya rage sakan ku kaji tsari mu ne muke ƙara sakan muke rage sakan yanzu yau nawa ga azumi shida to kowa nan ya rabu yau mun rabu in za mu yi kwana kaza to an ɗaya biyan shida daga cikin kwanaki Allah Allah muke azumin ya zo ƙarshe kuma kwanakin mu ne suke janyewa suke janyewa ana rubuta mana sauran kwana kaza za ka so haka ba tsarin duniya yake ta haifar ta ɗauka haka take yasa Allah ce in rai lokacin ta izo in duk duniya ta tanka ne kaf ba ne sa Allah ya halaka shi ka babu shi in kuma lokacin bai zo ba duk rashin gatan ka in ka fi kowa talauci a duniya Allah ce ba za mu taba ka ba tsarin da muka yi ma sai ya cika su kajin tsarin Allah yake yasa wajibi ne musulmi dama ya tsaya ya nutsu abin da Allah ya ce masa ya yi gwargwado abin da kuma Allah ya ce kar ya yi to kar ya yi an gane ba wannan sai je gaban Allah bai da laifi babu shi tun daga farkon duniya har ƙarshen ta mutum tsaye tak, Allah ya ware ya tsame ya tsarkake ce kai kadai za ka zo ba ka da laifi shi ne annabi Muhammad amma duk wanda ka gani a duniya da irin laifinsa an gane ko da annaba nan ba annaba ai masu mai ne ko ko suna dan yin wani abu dan kankanin abu za su kai sai kai irin wannan abu sai ka je kai bacci shi kuma wannan abu ɗaya zai yi ta tunani abun Allah ya yi kaza ya yi kaza an gane ai to shine dalili shi sa Allah subhanahu wataala ce ba ma jinkirta rai idan ajalin ta izo wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne da abin da bawa ya aikata a fili ko a ɓoye, kuma idan ya aikata wannan abin ya san Allah subhanahu wa ta'ala zai bincike shi a kai. Mu abin da Allah ya taimake wa al'umma annabi, to ana cin alfarma ta manzo Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sun munajati shi da manzon Allah. wa yake hisabi ba Allah bane ba annabi sai ya ce ya rabbi ni abu dai na ayi a dau hisabin al'umma ta kawai ka danka shi a hannu. in an je ranar kiyama shi layi na shi hisabi ta ji ba sai Allah ya ce saboda Allah ba so shi annabin ma ya wahala ba an gane sai Allah ya ce to habibi ni zan musu hisabi me kace tsoro sai ce ba na so al'umma ta su kunyata a gurin al'umma sai ga annaba a yi ta dankan al'umma ta ana ta cikin cuta da na ta tsarki ma ne ta Allah ce ai ba zan kalli laifin ba saboda kai wani laifi ne ba mai Allah yana kallo da yana kallo ba mun tsakar kuɗin mu ba sai ce to zan nufa musu asiri saboda kai zan musu afuwa saboda kai zan gafarta musu saboda kai zan musu rahama saboda kai to ai kaga ya rabi kamar ya za ka yi musu ce zan tambayi bawa na a cikin al'umma ka ke tabbatar da laifinsa in fa Allah zai ma hisabi da ce kai kaza sai ka ga kamar a duniya gashi kana abin in ka kula turawa da kamar irin su indiya haka sai ka daɗe kai abu da an zo tuna ma sai a tuno ma abin sai kai kawai an taro baya bayan ba an yi abin ya fito sai ga shi kana yin abu sai ka tuno kuma to haka Allah yake ai na Allah ne ta sata an gane shi kuma kaga ba musulmai bane wasu daga ciki amma za su yi ma abin da dama haka yake a musulunci ka gama aikata fitina sai an zo ƙarshe in aka damƙe ka to sai ka rena fata su ma haka suke ta shirya abu ka gama duk yadda za ka gama ka kashe wannan ka ɗauke wannan sai kuma ta zo ƙarshe in suka sako ka a gaba kuma kaga naka tayin daban hula daban ba kuna kallo ba